بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na juma'a wacce ta daidai da ashirin da uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da goma ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da saba'in daidai daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take nan number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da malaminmu mu abu abdurrahman al'albani rahmatullahi alai yi wata ke da alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi jama'a kafin mu ɗora mu ci gaba da karatu akwai tambayoyi da ‘yan uwa suka rubutu za mu amsa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da amsawa mai tambaya ta farko gashi yana tambaya game da bayanai da muka yi a kan ladabi na ɗalibi da malami waɗanda lallai ne ya wajaba su kula da su daga cikin mun yi bayani lallai ɗalibi ya wa malamin shi ladabi idan ta kama kai wa malamin ka hidima lallai kai mishi to ɗan uwa yana tambaya ne game da idan malamin ya zama malami ne ba na addini ba ma'ana malami ne na boko malami ne da yake karantar da kai physics ko chemistry ko biology ko mathematics ko wani abu ko kuma ka ne a fce ko a poli ko a jami'a university ko wani makamancin wannan bighabbin nazar akan musulmi ne ko ba musulmi ba shin ladabin da zan wa malami na wanda ya karantar da ni alkur'ani ko ya koya mun sahihul bukhari ko tafsirin alkur'ani shin wancan shi ma zan mishi ladabi amsa ita ce dan uwa za ka yi mishi ladabi saboda ilimi yake karantar da kai lallai ne malami ne karantarwa malami ne na boko ko malami ne na addini matukar malaminka ne to lallai ne ka yi mishi ladabi idan hidima ta kama kai mishi bighabbin nazar akan addini yake karantar da kai ko boko yake karantar da kai sai dai dan uwa ka sani mutuntawa da girmamawa da ladabi da kankan da kai da za ka yi wa malamin da ke karantar da kai alkur'ani da na addini to lallai ya sha bamban da wanda za ka yi wa malamin da yake karantar da kai boko ko kuma yake wato lakcara ɗinka amma dai lallai duka za ka yi musu ladabi idan hidima ta kama ka yi musu kai musu cefane ne ya kama a wanki ne ɗaukan 'ya'yansu ka kai su makaranta ne lallai ne ɗan uwa ka kula da wannan malami malami ne da abin da ya karantar da kai na ilimi lallai ya amfani rayuwarka kai kuma ka kyautata mushi Allah maɗaukakin sarki ka taimaka mutum na biyu gashi yake tambaya yake cewa algafarta malam mutane ko mutum ne ake turo mai da kuɗi da kaya daga wata jiha yana siyarwa shi kuma bayan wani lokaci sai ya tura da kuɗin ta banki ina hukuncin wannan transaction ɗin mana ina hukuncin irin wannan mu'amala ta kasuwanci kamar yadda ya faɗi according to teaching of the Quranic, Quran and Sunna mana ina hukuncin wannan nau'i na kasuwanci da gwargwadon hukunci ko kuma karantarwa na alkur'ani da sunna ɗan uwa mun yi bayani game da abin da ya shafi riba da ta'amuli da riba da abubuwan da suka shafi banki da sauransu ma wato ban karfafi wata fatawa ce da wasu malamai suke bayarwa ba gaskiya ban karfafe ta ba jama'a akwai malaman da suke ganin larura ne gaskiya ne larura ne don babu yadda kuka iya to amma wani shiri kuke yi ku a matsayinku na musulmi musulmin wannan ƙasa ko musulmin wannan yanki na arewa ko wannan ƙasa tamu najeriya ko musulmi na duk duniya da za su samu kansu a wani tsari na zamantakewa irin wanda muka samu kanmu a ciki wani tsari kuke wa kanku na kuga kun fita daga wannan larurar ko mun fahimta da kyau kuwa ko ko mitar da a larura amma muna kwance ba ma ƙoƙarin yin wani tsari wanda zai sa mu fita daga wannan halin da muke ciki ko muke da'awar cewa larura ne ko kun gane da kyau kuwa babu shakka akwai malaman da suka yi fatawar cewa idan ya zama babu inda za ka kai dukiyarka babu yadda za ka yi sai kai mu'amala da banki sai kai mu'amala da shi amma a babi na larura to amma kuma ƙa'ida na cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ma'ana larura ba sake take babu kaidi a bisa wato bawabib da iyakoki na shari'a ba wani hali ne zaka samu kanka ka iya kafa ma kanka hujja abu kaza da kake musulunci ya hana amma larura ya sa kake aikatawa me ke zama larura menene abin da ba zai iya zama larura ba dan uwa idan ka samu kanka a hali na larura idan ka yi haka sai kai addu'a Allah madaukakin sarki ya fi maka to sa'annan yana yana so a taya shi da addu'a wato tambayar shi ta biyu a cikin abin da ya rubutu yana so a taya shi da addu'a saboda yana wato fama da wata matsala na ko mantuwa ko kuma sakaci wato yakan yi tsari a rayuwa tsarin da zai amfane shi a rayuwa don ya buga misali kamar yana da tunani na ya nemi wani malami da ya rika karantar da shi addini yana dora mashi alkur'ani yana karantar da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma daga baya sai al'amura su rikice mishi sai ya watsar da wannan tsarin har ma ya wayi gari ya manta shi kanshi tsarin daga baya kuma in ya ji wa'azi sai kuma ya dawo da wannan tunanin bayan lokaci kuma sai ya ƙara mantawa ma'ana yana fatan a yi mishi addu'a game da wannan halin da ya samu kanshi a ciki ɗan uwa mu ne maka addu'an fatan dacewa kuma mu ne maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kai akan abin da yake karantarwa ce ta daidai to sa'an nan mai tambaya ta gaba gashi yake cewa malam muna cikin musiba assalamu alaikum malam muna cikin musiba abubuwa sun rikice mana ba ma fahimtar komi a sakamakon rashin aure da ce kuma gashi iyayen yaran sun sa ma kansu fitina na hangen kaiwaye su ma yaran sun sa ma kansu kwaɗayin rayuwa da abin duniya to malam ka yi nasiha zuwa ga ‘ya'yan da iyayen, mu kuma ka taya mu da addu'a Allah ya haɗa mu da na kirki ya ba mu ikon kyautata musu. Daga ƙarshe ce saboda wallahi, malam muna cikin matsuwa matuƙa malam mun gode na jin wannan daga ji dai matashi ne ko e irin irin goran nan ne haka dai mana ya matsa haka to dan uwa mu ne ma addu'a duk da kafin mu yi maka addu'a ka wato ka ja hankalin mu cewa mu ja hankalin iyaye yan uwa iyaye ku ji tsoron Allah game da ƴaƴanku ku ji tsoron Allah ku sani ƴaƴanku mata da mazan gaba ɗaya da Allah ya ba ku wallahi amana ce a hannunku kuma sai Allah ya tambaye ku sai Allah ya bincike ku game da wannan amana da Allah ya ba ku sa'annan ku kuma ƴaƴa kuma ku ji tsoron Allah ku sani duniya ba a bakin komi take ba kuma wane da ya zo yana neman ki ko wane da ya zo yana neman ‘yarka ko ‘yarki a sa'ad da bai da ko sisi waye ya faɗa miki cewa nan gaba Allah ba zai azurta shi ba ko ko su talakawa wata lamba suke da ita a goshi cewa waɗannan to wannan hayya mutu ba zai arziki ba matasa nawa mutane nawa aka ba su aure a sa'ad da ba su da komi daga baya Allah maɗaukakin sarki ya azurta su suna da yawa don haka iyaye da ‘ya'ya ku ji tsoron Allah sannan kai kuma ka nemi bukata da a taya ka da addu'a kafin addu'a ina baka shawara ɗan uwa ka dage da nema ka miƙe ka riƙa biɗa sannan ka yi sana'a ina fata mun fahimta abin da ke faruwa shine wasu tsakani da Allah ba su da wata sana'a da suke yi koyaya ya zauna ne na karantarwa a islamiyya ana ba shi dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in a ƙarshen wata e kaga tsakani da Allah ba za a ba shi aure ba dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da saba'in kaga tsakani da Allah baka da wata sana'a kai da kake wani baka ɗinki baka saƙa baka fuskare baka kasuwa baka fatauci baka yin kaza baka yi duk ba wata sana'a da kake yi a ka kama wata sana'a ta sana'ar nan Allah sai ya azurta ka ina fata mun fahimta ba kuma cewa nake ustazai ku yi wa islamiyya ta waye ba a ka tafi ka je kai sana'ar ka in yamma ta yi sai ka dawo islamiyya ka karantar saboda karantarwa alkhairi ce ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu don haka ɗan uwa ine maka fatan alkhairi Allah ya sauƙaƙa maka kaifin matsuwa da kake a ciki sannan Allah ya baka mafita ya baka wato asalin arziki sannan su kuma iyaye da suke kuntatawa ina addu'a Allah maɗaukakin sarki su ma ka sauƙaƙa tunaninsu ka karkato da hankulansu zuwa ga yin abin da ya dace a bisa tsari na addini mai tambaya ta gaba yake cewa to to wannan dai ban fahimci me yake nufi ba na'am su ma suna cikin matsuwa to wannan dai jan hankali ne zuwa ga iyaye gaba ɗaya gaskiya iyaye su ji tsoron Allah wallahi wannan zai iya jefa 'ya'yansu cikin fitina da bala'i 'ya'ya nawa suka yi ciki aka zubar ko aka taɓa saduwa da su kafin a aure su suna da yawa jama'a wallahi suna da yawa kai ne kake malami kai ne kake ahalus sunna kai ne kake natsatse amma 'ya'yanka tarbiyyar da ka samu ka ba su kuma mu fahimci wani abu jama'a banda tarbiyya ko to fa dole ba a kawar da kai daga ɗabi'a ta sha'awa da Allah ya halicci ɗan adam a kai ina fata mun fahimta ba zai yi ka kawar da kai daga wannan ba yarka ta taso tana son aure ta samu mutumin kirki shikenan sai ka aura mata amma kana jiran sai mai digiri ya zo sai mai mota ya zo sai mai aiki a abuja babban kujera babban ofis haba jama'a ka tuna kai ta a sa'ad da aka ɗauki uwarta aka baka aka aura maka ita baka da komi ba za ka ɗauki darasi daga kanka ba misali na san uban da ya ce wallahi ‘yar shi ko me za ta yi ko iskanci za ta yi ko zina za ta yi ko karuwanci za ta yi ba zai mata aure ba sai wannan wanda yake so ma'ana sai irin wani sai mai mota sai mai kaza sai mai kaza idan ba haka ba fato ta ci gaba da karatu ka ji ko za ta lalace ko za ta lalace wallahi jama'a waɗannan abubuwan kada mu ɗauke su da wasa za mu sha mamaki kamar yadda na faɗi ba zai yiwu kana mutumin kirki baka kula da tarbiyyar iyalinka da 'ya'yanka da matanka ba ka yi sakaci a ranar alkiyama ya zama baka samu matsala ba ba zai yiwu ba Allah shi kiyaye alaikum salam eh e ba laifi ba ne ba laifi ba ne wato tambaya yake mun yi bayani game da abin da ya shafi ilimi da da falalar ilimi da sauransu sai yake tambaya shin ya iya buɗe aji a cikin gida yana karantar da yaran gidan gaba ɗaya ba laifi ba ne ba laifi ba ne musamman mun yi magana game da karantarwar gida ko ito ba laifi ba ne idan aka sanya karatu a gida aka buɗe wani aji ana karantar da yara in an yi haka ba a yi laifi ba mai tambaya ta gaba yake cewa malam ni ne na jagoranci sallar asham sai ne raka'a hurhudu to a hudu ta biyu sai ne raka'a biyar maimakon hudu kuma na yi sallama kaga raka'a tara kenan haka ne ko jama'a yace sai wani limamin yayi wutiri raka'a daya to menene hukuncin in na fahimta kenan gaba ɗaya sallar raka'a goma aka yi madadin a raka'a tara ko raka'a sha ɗaya shafa'i da wutiri hukuncin haka shine kuskure ne mantuwa ne da kafin ai wannan wutirin an faɗakar da kai madadin raka'a biyar ɗin nan in kun yi haka daidai ne ma'ana an yi raka'a hudu aka yi biyar amma a madadin raka'a hudu to hukuncin fa raka'a hudu ne ku kiyaye kun gane da kyau ɗayan da ya zo ya raka'a ɗaya a matsayin wutiri in an haɗa hudu ta farko da biyar a matsayin hudu aka haɗa da ɗaya sun zama raka'o'i nawa raka'o'i tara to waɗannan idan aka yi haka kamar yadda kuka yi daidai ne duk da a zahiri za a ga raka'a goma ne ina fata mun fahimta ɗayar sai ta zama sahauce ta faru da kai ko kun fahimta da kyau kuwa da mutane za su tsayu suna sallar azahar misali sai liman ya raka'a biyar shi da mamo a matsayin sun manta raka'a biyar a madadin hudu kaga a zahiri sun yi raka'a nawa biyar amma a hukunci raka'a nawa ne raka'a hudu ne inna ma kawai za su yi sujuda ne ba'da salam ina fata mun fahimta to amma akwai wata sura jama'a dan wani ya mun tambaya ya kamata na shigo da ita cikin karatu saboda yan uwa su amfana ni ne liman ina sallar isha ko ina sallar azhar ko la'asar ma'ana sallah mai raka'a hudu sai na miƙe a raka'a ta hudu na tafi zuwa raka'a ta biyar mamu da ke bayana suka faɗakar da ni ta hanyar gabatar da tasbihi aka yi tasbihi sai na ƙidawowa suka yi tasbihi aka yi aka yi na ƙidawowa shin za su bi ni a kan raka'a ta biyar bayan suna da tabbas raka'a ce ta biyar koko zama za su yi su jira ni sai na gama na dawo na yi musu sallama kun fahimci tambayar haka dan uwa yi min wannan tambayar ne na ce a asali shi liman idan har ya ji tasbihin mamu to lallai ya dawo saboda ishara ne akan a cikin sallar akwai wata matsala don haka lallai ya dawo idan sallar ta daburce mishi ya rasa wai me ya faru a sallar yayi tambaya da Hausa jama'a eh jama'a wai me ya faru ne sai a bashi amsa sai ya gyaran sallah ina fata an gane idan kuwa liman ya ƙi dawowa an yi tasbihi ɗaya an yi an yi ya ƙi dawowa to wannan halin shine halin da malaman fikihu musamman malaman fikihun malikiya suke kira da amilal imamu bi yaqinihi wato liman yayi aiki da yaqinin shi shi a yaqinin shi raka'a ta hudu ake mamu kuma sun yi tasbihi akan liman ta biyar za a tafi an gane to malamai suka ce liman ya yi aiki da yaƙinin shi to babu laifi a kan shi amma kuma mu da kuka tabbatar ƙari zai akan adadi da shari'a ta tabbatar to bai halatta ku bi shi ba ku kun fahimta kuwa bai halatta ku bi shi ba sai ku yi zaman ku e, to me za ku yi sai ku yi ta tahiya ku yi ta addu'a ina fata an fahimta ya gama tsayuwan shi ya ruku'u ya dago ya sujuda ya dago ya koma ta biyu ya dago ya yi tahiyar shi ya yi muku sallama ina fata mun fahimta to shin idan haka ta faru kabili za a yi ko ba'adi abin da ya sa jama'a wato da ya tambaye ni haka ta taba faruwa da mu ne a wani masallaci mun tafi muna sallah liman ya miƙe aka yi tasbihi bai dawo ba haka dai ta faru har ya idar da sallah inda aka samu matsala sai mamu da suka yi tasbihi liman bai dawo ba sai suka bi shi gaba ɗaya masallaci aka bi shi sai mu uku nake iya tunawa ba mu bi liman wannan sallah ba mana muna zaune aka, aka yi ruku'u suka yi ya ɗago suka ɗago aka ƙara raka'a ta biyar aka dawo aka yi sallama to bayan an yi sallama sai aka ce wa liman liman raka'a biyar aka yace ai shi bai sani ba aka ce an yi tasbihi yace bai ji ba eh yace bai ji ba wani a gefe yace to yanzu ku ji jama'a wallahi jama'a abin akwai takeici a gefe wani yace to ala gafarta kabili za a yi ko ba adi ku tuna an fa yi sallama amma tambaya ke kabili za a yi ko ba adi kun fahimta kuwa ma'ana yanzu tun da aka yi sallama ba adi za a yi dole to kabili za a yi kaga hidai ya zama kabila jahalika kenan ko a fikihun malikiya a fatawar malikiya jama'a waɗannan da suka bi liman bayan sun tabbatar raka'a biyar zai ko to sallar su ta ɓaci ka karanta littafin nan kurkusa littafin ahalari ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to amma wani zai iya tambaya akan wannan tambayar cewa to ai sallah ce ba ta farilla ba sallah ce ta asham ko ta tarawihi shin ana iya yi mata sujudu sahawi ma'ana sallar da ba ta nafila ba ta farilla ba ana yi mata sahau amsa ita ce iya kai dan uwa ana yi ma sallar da ba ta farilla sahau ba ina fata mun fahimta wannan shine magana mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi Allah maɗaukakin sarki ka samu dace na'am eh eh ai tare muka yi sallama ai yanzu mun shiga kurkukun liman ne ya tsare mu ne ba mu isa mu sallama ba ka fahimta saboda sallar da yake ita nake niyyar shi ita ce tamu ka fahimta don haka zama muke muke ta tahiya wacce addu'a muke wacce addu'a muke ya rage sai ka zo zan baka jawabi ina fata mun fahimta yawwa to mai tambaya ta gaba gashi yake cewa malam ajiya azumi ga wanda tafiya mai tsawo ta kama shi wajibi ne ko ba wajibi ba an fahimci tambayar ma'ana shin aje azumi ai shari'a ta baka dama zaka iya aje azumi ko to amma shin aje azumin dole ne ka aje ko kuwa a'a kana da dama a halin tafiya kai azuminka ko kuwa a shari'a ta ce dole ka aje bayan sallah karama wannan matsalar matsala ce da malaman fiqhu suke kiranta da wato shin sauki da shari'a ta tabbatarwa musulmi game da sallah ta kasuru ko rashin kasuru da aja azumi ko rashin aja azumi shin wannan rukhsa ce ko azima ce rukhsa ce ko azima ma'ana sauki ne da musulunci ya baka da kake da zaɓin kayi ko kada kayi shine rukhsa ko kuwa a'a azima ce wato sauki ne da musulunci ya tabbatar ce wato wani dole ka ɗauki wannan saukin kun fahimci azima ɗin shin dole ka ɗauka ko kuwa in na ga dama na ɗauka in na ga dama kada na ɗauka wasu malamai suka ce sauki da musulunci yake tabbatarwa musulmi na ajiye azumi ko yin sallah ta kasuru a halin tafiya ko yin sallah ta jam'u takdimin ko ta akhir wasu suka ce ruksa ce in ka ga dama kai in ka ga dama kada ka ɗauki saukin an fahimta wasu malamai haka suka ce wasu ko suka ce a'a azima ce musulunci ya ce idan har za ka yi tafiya tafiyar da ta isa kai kasuru to kai kasuru ka ajiye azumi a matsayin sauki to wannan wasu malamai suka ce azima ce ma'ana dole ka ɗauki saukin musulunci dole gaskiya ni na fi fahimtar wannan an gane kuma dalili akan haka shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace Allah yana so idan yayi muku sauki ku karbi saukin shi kamar yadda yake son in ya wajabta muku abu to ku zo da wannan abin kamar yadda ya wajabta muku ina fata mun fahimta amma idan kai azumi a halin kana tafiya mana a matsayinka na matafiyi baka aja azumi ba to ba zan ce ka yi saɓon Allah ba ba zan ce za ka samu zunubi ba sai a matsayin hali ɗaya idan ya zan in ka ɗauki azumin za ka wahala an fahimta jama'a za ka wahala to azumi a haƙƙinka makaruhi ne dole ka aja azumi dole ka bari bayan sallah sai ka rama saboda hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya dada yarda a gare shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana halin tafiya sai suka yada zango a wani guri suna zaune sai annabi ya hangi taron sahabbai an yi cincirundo haka an taru daga nesa annabi sai ya taho gurin yana tahowa sai ya ga an yi da'ira ga wani a kwance a tsakiya ana ta mushi fifita annabi ya leƙa ya tambaya wani lafiya aka ce ai azumi yake ya faɗi ma'ana azumi ya bugar da shi saboda wahala annabi sai ya juya yana cewa laisa min albirri as-siyamu fi safari ba shi daga cikin da'a ga Allah azumi a halin tafiya kaga sai ka ce ga wanda azumin zai wahalar da shi saboda sanadin sababul wurudi na hadisin mana in baccin sababul wurudi na hadisin to da kai tsaye za mu iya tabbatar da hukuncin a halin tafiya ba da'a bane yin azumi to amma hadisin sanadin zuwan shi na bayyana cewa sai in azumi zai waharshe ka ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ɗan uwa ina fata ka fahimta to sa'an nan gashi tambayar shi ta biyu yake cewa malam a taya ni da addu'a saboda ina da ‘yan uwa waɗanda bala'in goza wato bala'in garin goza ya afku tare da su har yau ba mu da labarinsu kuma suna raye wato ko suna raye ko an kashe su ba mu sani ba algafata malam a sa su a addu'a in suna raye Allah ya bayyana su in kuma an kashe su Allah ya ji kansu dan uwa mu ne maka addu'a kuma mu ne ma ɗan uwanka addu'a in suna raye muna roƙon Allah madaukakin sarki ka bayyana su idan kuma an kashe su sun riga mu gidan gaskiya muna fatan Allah madaukakin sarki ka yafe musu ka gafarta musu ku kuma da kuke ‘yan uwansu Allah ya ba ku ladan haƙuri da juriya na abin da ya faru da ku, Allah maɗaukacin sarki ka taimaka. Sannan gashi mai tambaya ta ƙarshe yake cewa alagafarta malam muna roƙon a yi mana bayani a game da lailatul qadari irin bayanin da sunna ta karantar dan uwa lailatul qadari ɗaya ne daga cikin darare wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wani wata mai daraja daga cikin watannin musulunci shine watan ramadan Allah ya saka wannan dare a cikin wato wannan wata na Ramadana dare ne mai albarka dare ne da ya fi darare dubu albarka dararen da babu irin daren a cikinsu dare ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani cikin shi kamar yadda Allah ya bayani a cikin ayoyi na alkur'ani shaharu Ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ayar ta yi bayani a cikin ramadana aka saukar da alkur'ani a ramadana a cikin wani dare allah maɗaukakin sarki sai ya ce hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da alkur'ani a dare mai albarka kenan dare mai albarka daren ramadana to wani dare ne mai albarka allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri kaga waɗannan ayoyi na nuni akan dare ne mai albarka dare da Allah ya saukar da alkur'ani cikin shi dare ne da a cikin shi ake asalin tantance al'amura ake rabon arziki ake rabon mukamai da matsayai ake ba da aljanna ake tabbatar da wani ɗan wuta ne wani zai samu kaza a cikin shekara gaba ɗaya don haka wannan dare yana da matuƙar albarka shi yasa a cikin hadisi annabi ya ce lallai ne ku nemi daren lailatul qadari a cikin wuturi na goman ƙarshe na ramadana don haka daren ashirin da ɗaya da daren ashirin da uku da na ashirin da wato biyar da na da bakwai da na ashirin da tara waɗannan su ne darare da ake neman dacewa da daren lailatul qadari a cikinsu ayar da ke bayani game da wancan abu da muka ambata cewa a ciki ne ake rabon arziki Allah cewa ya yi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ake rabe dukkan al'amura a tsara su a kaddari kaza a shirya kaza a tsara kaza Allah ya ce amran min indina inna kunna mursilina ina fata ɗan uwa ka dage da ibada da kintacen wannan dare don dacewa da gamdakatar ɗin Allah, Allah ka datar da mu. To nan gashi yana tambaya ta biyu yake cewa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya yi daidai da ƙarfe nawa ne na agogo. Kun fahimci tambayar shi? ɗan uwa ban sani ba wallahi ka bincika ka dai duba yanayi ni ba zan iya cewa ga daidai lokacin da ke farawa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare a tsari na agogo ba ga lokacin da yake karewa ba zan iya cewa ga yanayin abubuwan ba saboda wato wani abu ne jama'a na sharri ya kusan samu musulmi yanzu kusan mafi yawancin lissafi na kwanakin wata da lissafi na lokutan sallah da lissafi na adadin kwanaki yana nema ya rabu da tsari na musulunci ya koma kan kalanda da lissafi na baturi. wannan sharri ne jama'a sharri ne ba daidai bane ba daidai bane jama'a Allah shi kiyaye to sa'annan gashi mai tambaye shi ta ƙarshe yake cewa Allah gafarta malam a fadakar da da ƴan uwa musulmi musamman matasa da ƴan mata waɗanda suke wuce iyaka game da taɗi da waɗanda suke wato asalin kiran ƴan mata a waya ai minti talatin awa ɗaya ana hira a waya kuma ba a yi aure ba mana kira yake a faɗakar da su jama'a ku ji tsoron Allah wato asali game da musulunci shine idan wane ya ga wance yana so to gaskiya jama'a neman izini yake yi idan ya nemi izini aka ba shi izinin ya ganta ya ganta ta yi mishi yana son ya aure ta shikenan sai ya nemi yardarta idan ya nemi yardarta na lokaci suka tattauna ya ganta ta gan shi shikenan sai a yi maganar aure ba maganar taɗi jama'a eh ba maganar taɗi ka je taɗi karfe goma na dare sha ɗaya sha ɗaya da rabi na dare me ake cewa kuma a duhu ba a cikin haske ba ka ganta kana so eh kun yi magana eh shikenan sai a yanke sadaki mun yanke mata sadaki dubu biyar dubu bakwai je ka kawo mako mai zuwa a ɗaura aure ina fata mun fahimta amma wallahi jama'a tsawaitawa da ake wallahi sharri ne jama'a a sa rana wata takwas wata tara shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi to a ɗaura auren mana in ya so in lokacin ya yi shi kenan amma ko me zai faru tsakaninsu oho dai an ɗaura aure dama matar shi ce to amma wallahi jama'a ya kamata mu sani ko iyaye su sani ko ba su sani ba sharri ne da bala'i ke faruwa idan har haka mana idan har ya zamto mutane sun ci gaba a yadda suke ‘ya'ya nawa ne an sa musu rana ake saduwa da su ba a kai ga ɗaurin aure ba har ma wasu na ma kansu fatawa ai ya biya sadaki jama'a ana yi ko ba ai ba matarka bace ko ka ba da sadaki ba matarka bace dan sadaki ba shine aure ba don ana iya a yi aure ba sadaki jama'a daga baya a kawo shi ko kuwa yanzu da na kawo wane ya kawo ce ga sadaki ya kawo na wanci sai aka karba shikenan sai zama an ɗaura aure ai akwai wata rana kuma da ake jira a taro a ɗaura aure ga wakilinka ga waliyinta ga shaidu guda biyu ga siga a tsakani ko kuwa wannan shine aure to amma tsawaitawar da iyaye ke yi na sanya rana wallahi jama'a shi ke jawo waɗannan bala'o'in da fitintinin in sa mata rana da wani shikenan zai zo ya ɗauke ta a mashin zai ɗauke ta a mota zai zo su je anguwa za su je mai yake da suna gurin cin abinci zai haba jama'a wannan ba musulunci bane wallahi wannan ya saba wa tsari na musulunci idan ko iyaye ba ku shirya aurar da ‘yarku ba wane in ya zo neman ta sai ku dakatar da shi, iwana dakata, ka bari sai mun shirya, in mun shirya sai ka zo sati ɗaya kwana uku a zo a ɗaura aure, dama wai me ke sa a da ɗaurin aure ne. Wasu sun matsa sai sun yi kujera, sai an yi katifa, sai an yi santa tebul, sai an sa kristal, sai an sa kaza, sai an sa kaza, su kuma ba su da shi. gargajiya ta mamaye kwakwalen mutane suna ganin abin kunya ne su ɗauki ‘yarsu su aurar da ita babu waɗannan kayayyakin. Ma jama'a tsakanin wannan abin kunyan a gurin ɗan gargajiya da ‘yar shi ta je ta yi zina ko ta yi ciki jama'a tsakani da Allah wanne ne ya fi zama abin kunya? Wanne ya fi zama abin kunya ka aurar da ‘yarka mana? wa ya ce wasu na cewa wai ai ai ai su mazajen suna kyaran matan eh wance ba ma ki da arziki iyayenki kaza eh kai ma uban sai in ka matsa sai yayi akwati da da da da, da lefe da sauransu ko kuwa ka an shi sadakin shi dubu biyar an ɗaura mata aure abin da kake da shi risho ne ka kai ta da shi yar shimfiɗa yar katifa in yi mata gori ita ma sai ta rama ko kuwa wance ko katifa ko kujera mai taushi sai ita ma ke ma sai ce kai ma ai ba riga ba ba ba takalmi ba awarwaro ba kaza kai ma ai ko lefe ba kai ba ko kuwa shikenan kowa sai haƙura da juna a ci gaba da zaman haƙuri kenan ko kuwa jama'a to amma an tsananta ne an tsananta ga ƴan matan na son aure ga matasa na son aure to kuma kaga da ƴan mata da da matasa kaga kaga unlike poles ne waɗannan eh, unlike poles ne za ka ga suna matsan junansu yadda ka san mayan karfe wani network ne za ka ga network ɗinta yana haɗuwa da nashi ko tafiya sai ka ga sun haɗa ido sudufan haka ta faru saboda wato wani magana su ne tsakaninsu ko kuwa jama'a ko yan physics haka suka ce like false repel or like false attract ko kuwa jama'a sai ga suna attracting junansu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye, da haka iyaye sai a kula, Allah maɗaukacin sarki ka datar da mu ka shiryar da mu, jama'a daga ƙarshe muna miƙa ta'aziyyar mu wato kafin mu ci gaba da karatu muna miƙa ta'aziyyar mu ga ƴan uwa musulmi gaba ɗaya na wannan ƙasa ta mu Najeriya game da rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu da'awa babban malami a Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar wanda ya rasu a jiya Alhamis a garin wato a ƙasar Saudiya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi sannan muna wato mika ta'aziyar mu ga musamman mutanen Kano muna wato asalin jajanta musu sannan muna musu addu'a ta musamman Allah ya ba su ladan haƙuri mu da su gaba ɗaya. Jama'a malami ne wanda yake ƙwararre wanda mu a nan musamman Darul Hadith ba mu san malamin ba ba mu ji sunan shi ba sai ta bakin malam albani na san ɗaliban wannan makaranta sun san wannan mu nemi shi addu'a da shi da malam albani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu gaba ɗaya Allah ka tabbatar da ayyuka na alkhairi da suka yi a mizanin su na kyawawan ayyuka a lahira Allah ka yayyafin rahama akan kabarin su jama'a idan ba ku manta ba a karatu na tafsirin alkur'ani muna karatu a sura ta biyu waye sura ta uku suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa madina a karatun da ya gabata kwanaki uku baya mun karanta aya ta sha hudu zuwa ta sha biyar faɗin Allah da yake cewa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayati ad dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab mun karanta waɗannan ayoyi sai dai a yau za mu maimaita su a takaice sa'annan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu ga abin da yake daidai ne kuma ya yarda da shi malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب نعم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ta'ala ya ce, Zuyina linnasi, an ƙawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa son sha'awar mata, an ƙawata wa mutane son sha'awar mata, walbanina haka an ƙawata wa mutane son sha'awar tara ‘ya'ya, dukkan ran ɗan adam matuƙar wato asalin na ƙasa da tawaya ba ta same shi ba. za ka ga yana da sha'awar mace yana da sha'awar mata sannan yana da sha'awar 'ya'ya ina fata mun fahimta malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da ambatan mata ne akan 'ya'ya da sauran abubuwan da za su biyo baya saboda mata su suka fi zama fitina musamman ga ɗan adam sama da waɗannan abubuwa da ambatansu zai biyo baya mun gabatar da hadisi a karatun da ya gabata hadisi da al'imamu muslim ya ruwaita daga wato asalin sahabi usamatu dan zaid Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa annabi ya ce ban bar wata fitina a bayana ba fitinar da ta fi cutar da maza sama da mata mata fitina ne jama'a ina fata mun fahimta to kaga ana maganan fitina ta abin da ya shafi sha'awa da za ka yi wa mace na zina ko fasikanci ko kuma wani abu wanda ya saba wa shari'a ta musulunci amma sha'awar mace bi mujarradin sha'awa ta jima'i to wannan ba abin zargi ba ne don hasali ma wannan na daga cikin cikar wato insaniya ta mutum ina fata mun fahimta shi yasa na ƙasa ne a cewa na bai sha'awar mace na ƙasa ne wannan ina fata mun fahimta shi yasa cikin hadisi annabi ya ce hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa game da abubuwan ku na duniya to an saka min soyayya da ƙaunar wato asalin mata da kuma wato asalin turare ina fata mun fahimta don haka sha'awa ga namiji wato asalin da zai wa mace matukar ta ne ya aure ta ne a ya zauna da ita ne zama na aure da sunna wannan ba abin zargi ba ne har ma malaman fikihu suka yi saɓani shin mutumin da bai da sha'awar mace mutumin da yake inni ne mutumin da bai iya saduwa da mace ina ingancin limancin shi idan yayi ko ana iya naɗa shi liman ko ba za a iya naɗa shi ba wannan dai wani saɓani ne nasu amma dai ina so na nuna mana muhimmanci da kuma wato asalin shari'a ba zargi take game da wane in yana sha'awar mace ba sai in wato sha'awa ne na ya sadu da ita na zina ko kuma fasikanci walbanina da 'ya'ya son tara 'ya'ya wannan yana daga cikin abin da aka ƙawatawa wato asalin mutane sha'awar tara 'ya'ya ku kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki sai ce, Wal qanatiril muqantarati min zahabi wal fidda da dukiya a bar tarawa na daga zinare ko azurfa. An gane da kyau jama'a, asali abin da ake nufi da wannan alqanatir jam'i ne na qintar. An gane? Qintar kuma ka ce tarin dukiya, wasu suka ce ukiya arba'in. wasu suka ce uƙiya tamanin wasu suka ce uƙiya ɗari ita ce kintar to kanatir jam'i ne na kintar almukantara dukiya wato alkanatir dukiya almukantara a bar tarawa in ka so ka ce dukiya mai tarin yawa min zahabi wal fidda na zinare da azurfa wannan an saka an ƙawata a cikin zukatan mutane sha'awar tara dukiya wal khailul musawwama da sha'awar tara dawakai waɗanda suke horarru waɗanda suke abeban tarawa waɗanda ake wato nishaɗi da su ka tara dawakai a gidanka idan ka fito ka gansu ka ji farin ciki ina fata mun fahimta wal an'ami da tara dabbobi na ni'ima dabbobin ni'ima su ne raƙuma jinsinsu guda biyu da shanu da ƙananan bisashe awakai da tumakai waɗannan su ne al'an'am wal harf sannan Allah ya ce an ƙawata wa mutane son tara kayan abinci kayan noma da ƙasa wacce take ta noma Allah maɗaukakin sarki ya lissafo waɗannan gaba ɗai sai ya haɗa su gaba ɗai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce zalika wancananka ai zalikal mazkur waɗancan ababe da aka ambata tun daga kan sha'awar mata da sha'awar ‘ya'ya da sha'awar tara dukiya da sha'awar tara dabbobi na ni'ima da dawakai da tara abinci da kayan noma Allah ya ce mata'ul hayati duniya wani abu ne na jin daɗin rayuwar duniya ɗan kaɗan ai zalika ma yuta mata'u biha fi duniya wannan ɗan abu ne da ake jin daɗin shi kaɗan a duniya a cikin ‘yan kwanaki ƙanƙani, kwanaki ‘yan kaɗan, kwanaki masu gushewa. Ka auna da kyau ka gani rayuwarka in Allah ya ƙaddari za ka yi shekaru sittin ko saba'in ƙaddara haka wanda ba lallai ba ne, a yanzu a rayuwarka nawa ka cinye, ka cinye arba'in. Eh? ka cinye ashirin ka cinye talatin kaga ka wuce rabi kenan a wannan ragowar rabin ana maganar kaddare Allah ya ya kaddare za ka yi tsawon rayuwa ka cinye rabi a wannan rabin me kai wa Allah menene kai na kada waɗannan abubuwa na ɗan jin daɗin rayuwar duniya me kake yi na kada su shagaltar da kai daga bin Allah da bautar Allah a matsayinka na musulmi ko mun fahimta da kyau kuwa wasu in ka lura mata ke batar da su mata ke dilmiyar da su wasu ‘ya'yansu ke dilmiyar da su wasu ƙoƙarin tara duniya da dukiya ita take mantar da su lahira ita take mantar da su Allah wani ƙoƙarin tara dabbobi wani ƙoƙarin noma da ka tara kayan hatsi wani garin ya nemo ma iyali ya nemo ma matan shi ya nemo ma 'ya'yan shi abinci sai ya mance da Allah ya mance da me zai ma kanshi ya amfani kanshi a lahira wani ƙoƙarin tara dukiya ya yi ƙasa can ya tafi nan ya je nan ya je nan yaushe ya zauna ya tilawar alkur'ani yaushe ya bauta wa Allah sallah baya yin ta a jam'i azumi baya yi baya kaza baya kaza kokarin tara dukiya ya mantar da shi lahira Allah dai yace zalika mata'ul hayati dunya wannan wani dan jin dadi ne mata wani dan jin dadi ne na nan rayuwar duniya rayuwa mai karewa rayuwa wacce take tafiya wallahu indahu husnul ma'ab amma Allah a gurin shi kyakkyawar makoma take alma'abu ita ce makoma ina fata an fahimta akan ce aba ya'ubu iyaban bi ma'ana raja'a yarji'u almarji'u alma'abu alma'abu bi ma'ana almarja ina fata mun fahimta wani yace wa kullu zi ghaibatin ya'ubu wa ga'ibul mauti la ya'ubu wa kullu zi ghaibatin ya'ubu wanda be nan ya faku ai zai dawo amma wa ga'ibul mauti wanda mutuwa ta asalin boye shi ta fake da shi ko kun fahimta la ya'ubu la ya'ubu kaga la ya'ubu ai la yarji'u ko kun fahimta da kyau kaga alma'abu ai almarji'u ina fata mun fahimta ma'ana wallahu indahu husnul ma'abi a gurin Allah ne kyakkyawar makoma take babu wata makoma mafi kyau sama da wadda take gurin Allah dan makoma da take gurin Allah ita ce aljanna Allah ka saka mu aljanna Allah sai ya ce kul ka faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labarin abin da ya fi alkhairi sama da waɗancan ba, ko kun fahimta, bana ba ku labarin a unabbi'ukum bana faɗa muku na labarta muku bi khairin abin da ya fi alkhairi, ya fi zama alkhairi min zalikum daga waɗancan ba, zalikum ɗin ai zalikumul mazkuru. waɗancan abubuwan da aka ambata, shin bana faɗa muku abin da ya fi mata ba, ya fi ‘ya'ya, ya fi tara dukiya, ya fi duniya, ya fi tara dabbobi da kayan hatsi ba na faɗa muku abin da ya fi alkhairi ba, kaga mu masu imani sai mu ce, iya Allah, e a faɗa mana ina fata an fahimta. Allah sai ce, lillazi na taƙau, allazi na taƙau, waɗanda suka tsoraci Allah suna da. kun fahimta da lamul din nan lamun ce ta mulki lamul mulki ce wannan ina fata an fahimta lillazina taqaw waɗanda suka tsoraci Allah ta hanyar bin umarnin shi da nisantan abinda Allah ya hana a alqur'ani ko ta bakin manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da inda rabbihim a gurin ubangijinsu kaga wannan cewa inda rabbihim na nuni akan tabbas dan in a gurin wani ne zai iya canza ra'ayi wallahi zai iya mutuwa za a iya kwacewa ko kuwa amma Allah ya ce inda rabbihim a gurin ubangijinsu wannan na nuni akan abinda ubangijinsu ya tattalar musu na alkhairi wanda ya fi waɗancan to suna da tabbas za su same shi a gurin Allah ba kan tafi ba ne masomin asara babu shakka babu kokonto lallai waɗannan waɗanda suka tsoraci Allah suna da jannatun suna da wasu aljannatai suna da aljanna ta min tahtihal anharu aljannar da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha in suka shiga za su dawwama a cikinta babu ranar fita babu sa'ad da za a ce to ku a notice ya ƙare ku fito e ina fata mun fahimta in suka shiga aljanna za su dawwama a cikinta kaga a wannan ayar Allah ya ce suna da aljannar da ƙoramu ta jirimin tahtihal anhar ƙoramu ke gudana a ƙarƙashi a wata aya Allah sai ya bayyana mana ƙoramun akwai na zuma akwai na ruwa akwai na wato nono akwai na giya irin ta aljanna ba ta duniya ba Allah ya ce masalul jannati lati wa'idal muttaqun Allah ya ce fiha anharun mimma in ghairi ahsinin a cikin wannan aljannar akwai koji anhar akwai koji mimma in na ruwa ghairi ahsinin ruwan da dadewa baya sa ya sauya ɗanɗano ko ya sauya daɗi ko ya gurɓace ko ya lalace kaga a madadin ruwan duniya na duniya in ka aji zai lalace za ka ga wasu ƙwayoyin halittu da waɗanda idan ka ke iya gani da wanda bai iya gani za ka ga gansa kuka za ka ga sparjera za ka ga za ka ga ko ko jama'a ruwan duniya kenan to amma na lahira na aljanna ghairu asin ruwa ne da baya sauyawa ai ghairu mutaghayyirin baya sauyawa Allah sai ce wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu sana akwai kogi na nono wanda ɗanɗanon shi baya sauyawa ka tatsi nono ka aje shi yayi sati biyu ina jin banmi zai zama ko eh banmi zai zama kai ka san ya sauya ko kuwa to amma na aljanna ghairu asinin Allah ya ce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin sannan akwai kogi na giya giya ba ta duniya ba ba irin ta duniya ba ita ta lahira idan aka sha ta lazzatul lisharibina tana da daɗi tana da zaƙin ɗanɗano ga masu shanta Allah ka shayar da mu giyan aljanna Allah ya ce wa anharun sa'annan akwai kogi min asalin musaffa na zuma tatacciya zuma irin ta aljanna to a madadin a ce akwai kaza akwai kaza Allah sai ya ce kai walahum fiha min kulli samarati in aljanna suna da duk wani nau'in dan itace na aljanna to nasu ne mallakar su ne ko kun fahimta ba za a ce da wani ban da wani ba duka naka ne wanda ka so ka tsinka ka ci ina fata an fahimta kuma ba sai ka wahala ba kana daga kwance kana daga kishin gida za ka sa hannu ka miƙa ka tsinko ka ci ina fata mun fahimta idan ka gatsa ka ci ka ji zaƙi idan an jima ka ƙara sai ka ji na yanzu ya fi na ɗazu zaƙi eh wannan aljanna kenan jama'a wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tazlila inwar aljanna za a matso da ita dab da ɗan aljanna a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na a cikin sahih bukhari annabi ya ce a cikin aljanna akwai wata bishiya sunanta duba annabi ya ce yasirur rakibu fi zilliha khamsu mi'ati amin akwai wata bishiya a gidan aljanna sunanta duba bishiyar duba mahayi zai tafiya a cikin inuwarta shekara ɗari biyar bai fita daga ciki ba shi ne Allah ya ce allazina amanu wa amilu salihati duba lahum wa husnu ma'abin duba tasu ce ina fata mun fahimta Allah ka ba mu duba ina fata an gane wa zullilat qutufuha tadlila dan itacen aljanna za a matso da shi za a kusanto da shi kana daga kwance za ka iya tsinka kaga a duniya kam in baka iya bishiya ba sai dai ka sa makata ko ka sa wasu yara su hau ko kun fahimta za a kuje za a ji ciwo inda tsautsayi a fado a kari a aljanna babu wahala jama'a daɗi ne a aljanna morewa ne jama'a ina fata an fahimta Allah ya ce wa azwajun mutahhara sa'annan akwai ƴan mata a aljanna mutahharatun waɗanda suke masu tsarki eh akwai mata a aljanna dan uwa mai tambaya ɗazu ka ji akwai mata a aljanna ka yi haƙuri ka rabu da na duniya eh ina fata mun fahimta in baka samu ba yi kai addu'a ka ci gaba da, da, nazarin ilimi da bincike ina fata an gane ga library a sama an gyara ta ka zo sai ka, ka kulle kanka kai ta bincike kana karatu tarihi ba zai manta da kai ba ina fata an fahimta nawawi ya yi aure jama'a yana da 'ya'ya ibnu taymiya ya yi aure yana da 'ya'ya to amma tarihi zai manta da su jama'a ba zai manta da su ba kai kai ma kai karatu mana tunda baka da kuɗi kuma sun ce sai ka yi laife kai ka ce ba za ka yi ba an nace sun ka nace to shikenan sai kowa ya haƙura kenan ko ina fata mun fahimta eh sai sai ka jira wa hurun aini eh wa hurun aini ina fata mun fahimta ka amsalil lu'lu'il maknun in ka kalli matan aljanna suna kyalli suna sheki ba irin matan duniya ba Allah ce kai ka ce lu'ulu'u ne aka watsa lu'ulu'un da rana ta dace shi ka san in rana ta sauka ta reflecting lu'ulu'u zaka ga yana ba da wani haske ko hasken ya haska nan ya haska nan to haka matan aljanna suke ka amsalin lu'ulu'il maknun ko mun fahimta jama'a Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'maluna waɗannan matan an baka ne sakamakon abin da kai a duniya ina fata mun gane Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ribwanun minallahi sannan akwai yarda daga gurin Allah da Allah zai yarda da ‘yan aljanna Allah ka yarda da mu kaga wannan duk Allah na bayyana mana a unabbi'ukum bi khairin min zalikum yanzu jama'a tsakani da Allah wa aljannatun tajri min tahtiha al-anha khalidina fiha azwajun mutahhara ridwanu min Allah bai fi wadancan al-mazkuru qablahu ba jama'a ina jin ko ko ridwanun kawai aka ce ridwanun min Allah ai yafi yafi wadancan ko kuwa ina fata mun fahimta dan uwa ka bi Allah Allah madaukakin sarki ka samu dace mun ambaci hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-janna Allah mabuwayi da daukaka zai ce da yan aljanna ya ahli al-janna ya ku yan aljanna fayaquluna ‘yan aljanna sai su ce labbaika rabbuna wa sa'adaik ya Ubangijinmu muna amsa maka fayaqulu sai Allah ya ce har radaitum ko kun gamsu ko kun yadda da abin da na baku fayaquluna sai ‘yan aljanna su ce wa malana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadun min khalqik ga shi ka ba mu abin da baka ba wani cikin halittun ka ba me zai hana mu yarda ya Allah fa yaqulu sai Allah ya ce ana ubikum afdala min zalik zan ba ku abin da yafi haka alkhairi kaga Allah ya ce a unabbiukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku abin da yafi waɗancan abubuwa mata ƴaƴa kaza kaza alkhairi ba kaga Allah sai ambaci aljanna ta jirimin tahti al-anharu wa ridwan wa azwajun mutahhara ko to duk an ba su waɗannan Allah sai ya ce shin bana ba ku wani abu da yafi haka ma'ana abin da yafi wanda yafi falala falala ba ko kun fahimta aljanna da wato asalin koramu da mata bai fi abin da ke cikin duniya falala da alkhairi ba ya fi to sai Allah ya ce shin ba na ba ku kuma abin da ya fi wannan da na ba ku a aljanna alkhairi ba ku kun gane kuwa yan aljanna suka ce ya rabbuna ya ubangiji wa ayyu shay'in afdala min zalika me yafi wannan alkhairi me yafi shiga aljanna samun mata samun gonaki da koramu da aljannate me yafi wannan alkhairi fa yaqulu sai Allah ya ce uhillu alaikum ridwani uhillu alaikum ridwani riyardata ta sauka akan ku fala askhatu alaikum ba'dahu abada bazan ƙara fushi da ku ba bazan ƙara fushi da ku ba to kaga wannan yarda din to akbaru ma ubiya ahlul janna ko kun fahimta da kyau kuwa jama'a Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ya ce wallahu basirun bil ibadi Allah madaukakin sarki yana ganin abin da bayi suke aikatawa kamar ka ce su wane ne masu tsoron Allah da Allah ya ce lillazina taqaw an gane Allah sai ya ce su ne allazina yaquluna rabbana innana amanna na'am الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
na'am
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله يتي الذين يقولون ربنا سوني ودن دسكي تشيوا يا أبنجي جمو إننا آمنا lallai mu mun yi imani lallai mun sallama wa annabawanka mun yadda da abin da ka aiko su da shi na littattafai amanna ya Allah mun yi imani don haka faghfir lana dhunubana ya Allah ka suturta mana zunubanmu Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana wa qina azaban nar ya Allah ka katange mu ka tsare mu daga shiga wuta an fahimta jama'a Allah ya ce as-sabiri na sune masu haƙuri kaji Allah ya faɗi siffar su ta farko masu haƙuri as-sabiri na masu haƙuri masu haƙuri wurin bin Allah dan bin Allah sai kayi haƙuri sallah sai kayi haƙuri sai ka nemi taimakon Allah ya hada da haƙuri dan ka iya tsayuwa da aikata sallah haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah ista'inu bis-sabri was-salah gurin bin Allah sai ka yi haƙuri as-sabirina gurin kiyaye dokokin Allah sai ka yi haƙuri ranka na so amma Allah sai ce ya haramta sai ka yi haƙuri ina fata mun fahimta sai ka yi haƙuri game da ƙaddara mai ɗaci ƙaddara mai zafi da Allah maɗaukakin sarki zai saukar maka sai ka yi haƙuri gidanka ya kama da wuta motarka ta ƙone ɗanka ya rasu matarka ta rasu mahaifinka ya rasu kai asarar dukiya ka faɗi zaɓe ai duk wannan kaddara ce mummuna ko to sai ka yi haƙuri a sabirina ko kun fahimta jama'a talauci ya sauka gare ka sai ka yi haƙuri a sabiruna ina fata mun fahimta Allah ya ce su ne asabirina masu haƙuri Allah ka ƙara mana haƙuri jama'a duk abin da zai same ka kai musulmi ka yi haƙuri Allah zai baka lada ninki biyu duk abin da zai same ka ka yi haƙuri kuma haƙuri yana da falala a musulunci jama'a a cikin hadisi annabi ya ce ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta shaukatu yushaquha illa kanat kaffaratu lahu min khataaya ba abin da zai samu musulmi musulmi min nasabin na rashin lafiya ko cuta ko bakin ciki ko damuwa ko kuncin rayuwa annabi ya ce kai har kaya da za ka taka kaya wannan tuntube da za ka yi annabi ya ce illa kanat kafaratul lahu min khataya sai wannan abu da ya faru da kai ya zama kankarewa ne na zunubanka kafara ne na zunubanka don haka kenan duk abin da zai faru da kai kai musulmi ka nemi lada a gurin Allah ka yi haƙuri haƙuri na daga cikin sabubban cin nasara game da dukkan al'amuran da ka tasa a gaba duk abin da ka tasa a gaba in ba ka yi haƙuri ba ba za ka ci nasara kan shi ba jama'a mu kalli misali da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani irin makirci ne ba a yi mata ba wani irin kulli ne da tuggu da tsoma da faɗi tashi ba an yi mata amma da ya yi haƙuri da'awar ta kai labari ko bata kai ba ta kai to duk wanda ya ɗauko wata da'awa kaga ta ci gaba Allah ya haɓaka ta kaje ka bincike shi kaje ka bincike shi yaya wani haƙuri ya ka tambaye shi zai baka tarihi duk wani wanda ka ga ya ci wata nasara ko a rayuwa ko a addini ka bincike shi kai e wani irin haƙuri kai zai baka tarihi ka je ka tambayi shugaban ƙasa buhari wani irin haƙuri ya yi allah ya taimake shi ya kai shi wannan matsayin jama'a so nawa yana tsayawa takara 2007 2003 2007 2011 2015 so hudu so hudu shi yasa hausawa suka ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romo wato dutse bai dahuwa balle ya yi romo e amma ana so a kai matuƙa wurin a nuna maka wani ka yi haƙuri mana wato idan ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka ga nasara ba ta zo ba to haƙurin bai kai ba yi haƙuri ci gaba da haƙuri haƙurin bai kai ba sai ka samu nasara ina fata mun fahimta Allah da ya lissafo jarabawa da bala'i Allah maɗaukacin sarki ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati sai ce ne wa bashiri sabirina kai wa masu haƙuri albishir karatu kake yi sai kai haƙuri in ba haka ba ba za ka samu abin da ka zo nema ba kana ɗalibi sai kai haƙuri matar aure a gidan miji sai kin yi haƙuri kai oga alaji mai gida sai kai haƙuri kai yaron gida sai kai haƙuri shugaba da sarki ranka shi daɗe yan labai sai ka yi haƙuri sannan kuma mabiya sai kun yi haƙuri malami sai ka yi haƙuri kuma ɗalibai sai kun yi haƙuri babu abin da za ku samu a rayuwa sai kun yi haƙuri a kan shi duk abin da kaga ka samu ko to sai ka yi haƙuri kaga a rayuwa kenan idan ka mutu to Allah maɗaukakin sarki sai ya baka lada lada irin wanda yake ba masu haƙuri hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad da sunanun nasa'i daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda abu musa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ya ce kaga al-hadithul qudus kenan Allah ya ce mala'iku mala'ikuna sun dawo daga gare ni Allah sai ya tambaye su ya ce ku daga ina kuke annabi ya ce alhalin Allah shi ya fi su sanin daga inda suke zai tambaye su ne ba don bai sani ba daga ina kuke sai su ce daga gurin bawanka wane wane Allah maɗaukakin sarki sai tambaye su ya ce me ya faru da shi sai su ce Allah ai ka ɗauki masoyin shi ne sai Allah ya ce da na ɗauki masoyin shi na ɗauki ran shi me bawa na ya aikata sai waɗannan mala'iku sai su ce ya Allah ya yi haƙuri sai Allah ya ce to ina kafa ku shaida a kan na gina mashi gida a aljanna a madadin haƙuri da ya yi a wata riwaya annabi ya ce babu wani sakamako gabawa na idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa aljanna idan na ɗauki ran masoyinka a nan duniya sai kai haƙuri to babu wani sakamako da Allah zai baka da ya wuce aljanna duk abin da za a baka a duniya ba sakamako ba ne aljanna shine sakamako mafi girma shi yasa a sa'ad da malam albani ya rasu muke ta faɗa ma junanmu muke faɗakar da ƴan uwanmu jama'a mu yi haƙuri mu yi haƙuri kuma mun ga tasirin haƙuri a cikinmu don kana tunanin inda boko haram aka taɓa musu da aka kashe musu malami sun zauna ne jama'a ba su zauna ba in wasu ne marasa kan gado da natsuwa da yanzu an hargitsa ƙasar gaba ɗaya ana yaƙi ko kuwa jama'a to amma ba ita ce tarbiyar da malam ya bamu ba kuma ba ita ce tarbiyar musulunci ba tarbiyar musulunci ita ce haƙuri as-sabirina kuma kana haƙuri ne a sa'ad da bala'i ya sauka gare ka a sa'ad da kake jin raɗaɗin bala'in a lokacin ake so ka yi haƙuri ko kun fahimta jama'a kuɗinka sun zube wane ya ma wane ya ma sai a ce wane ka yi haƙuri kana matuƙar buƙatar su kana tsananin jin zafin wannan bala'in da ya faru da kai sai a cewa na kai haƙuri sai ka ce to na ya haƙuri shikenan to fa anan ne ake samun lada da in ka ce kai wallahi ba a isa ba wana ka ya haƙuri ai ba wanda ya isa wana ka ya haƙuri ka yafe Allah mu wa muna mushi laifi muna neman yafe ai wallahi ba wanda ya isa amma sai da aka ɗauke ka aka kai ka gurin 'yan sanda suka ji irinka sai kana kira ta bayan windo jama'a na yi haƙuri wallahi a nan ba kai haƙuri ba ba haƙuri ba ne nan ba haƙuri ba ne ka tuna da hadisin bukhari hadisin bukhari hadisin anas hadisin wannan mata da annabi ya wuce ta tabbiki inda kabrin tana kuka ta tasa wani kabari a gaba ɗanta ya rasu annabi ya kalle ta ce ya amatar rahmani ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ki yi haƙuri ɗanki ya rasu ki yi haƙuri mijinki ya rasu ki yi haƙuri ka yi haƙuri ka dangana bala'i na samun kowa kowa da irin tashi jarabawar da haka jama'a musulmi mu yi haƙuri annabi ya ce ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ta kalle shi ta ce ilaika anni tafi ka bani guri tafi ka bani guri fa innaka lam tusabbi musibati musibar da ta same ni ai ba dan kai ta da kai ta sama ba za ka ce ne ya haƙuri ba ai mutane na faɗin wannan wane ka ya haƙuri mana sai ce dan ba kai aka yi ma ba ba a faɗin wannan wannan kuskure ne idan dan uwanka ya ce wane ka ya haƙuri wallahi gaskiya ya faɗa maka ya so ka da alkhairi wane ka ya haƙuri annabi ya faɗa mata ta ce tabi annabi sai ya wuce bai ce to yan agaji a taho min da ita ba ina dan shi kadai ma yake tafe Anas ya ce ta faɗi wannan ne walam ta'arifuhu bata san shi ba bata san shi ne manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam anan malamai suka ce wannan na nuni akan ashe annabi ba wata shiga ta musamman yake da yake bambanta daga sahabban shi ba ko kuwa don da wata shiga yake da wasu irin rawunna da wasu alkyabbu da wani irin takalmi mai hancin fata ya kalli sama haka mashiriku magaribu da wani kandiri ya rike ya taho yana muzure haka ina jin da za ta gane kai wannan fa yana da wani matsayi a madina kama annabi kaya ne yake shiga irin ta yadda sahabban shi suke shiga wannan na nuni akan bid'a ne ware wasu kaya a ce wannan kaya ne irin na malamai eh ko wannan hula ce irin ta ustaze a'a kaya kawai na musulmi na musulmi ne ina fata mun fahimta da haka cewa dan kana malami dan kana kaza sai ka sa kaya iri kaza sai ka sa doguwar riga aska goma sha biyu sai ka sa kaza wannan jama'a bid'a ne a addini wallahi ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma bata ne wallahi bata ne a ce malami yana da wasu kaya uniform fa kenan uniform uniform a ce malamai suna da wani uniform musulunci bai zo cewa wane da wane da suwane da suwane suna da wani irin kaya nasu na musamman da suke sanyawa ba musulunci bai zo da wannan ba jama'a na fata mun fahimta wani daga cikin yan waya ce to malam gashi kana tafsiri ba ka ɗaura rawani na ce a ni ban taɓa ɗaura rawani ba gaskiya ba kuma bid'a ba ne eh ina fata mun fahimta ai ba bid'a bane amma dai ka daura rawani a yanzu ku kan ku ga na daura rawani ai akwai matsala ku ajin na zauna kafa a fara karatu to ya dai malam ko da an nada shi limamin juma'a ne na wani masallaci ina fata an fahimta ita ma ba lazimi bane ba lalle bane ina fata an gane kuma ma ai to Allah dai shi kiyaye ka daura rawani ka ce gammo jama'a eh abin zai dame ka da yawa da nazarin karatu za ka ji koko da ɗaure kanka Allah maɗaukakin sarki ka samu dace as-sabirina was-sadiqina masu haƙuri su ne masu haƙuri ai as-sabirina 'ala al-ba'sa wad-dharra was-sabirina 'ala at-ta'ati wash-shahawati wal-ma'asi suna haƙuri idan bala'i ya sauka eh haƙuri suke ina fata mun fahimta 'yan Najeriya ku yi haƙuri bala'in da ya sauka gare ku na kisa da ta da bama bamai wannan bala'in ya kusa wucewa da izinin Allah amma ku ƙara haƙuri ina fata an gane ku ƙara haƙuri dama idan hawariji suka ta da ƙayan baya to wato wato abin yakan yi muni inna ma ku ba ku taɓa sani ba ne amma a tarihi wannan tabbataccen abu ne khawarij da suka tada kayar baya a zamanin sayyidina ali kaje ka binciki ka binciki tarihi shekaru nawa akai ana yaki shekaru nawa akai ana yaki shekarun na da yawa to amma an dawo an zauna lafiya ko ba a zauna ba an dawo an zauna mu ma Najeriya jama'a za mu dawo mu zauna lafiya insha Allah ta'ala eh insha Allah za mu dawo mu zauna lafiya amma fa sai mun yi haƙuri jama'a sai mun yi haƙuri la tublawun fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kaseera sai ce mi wa in tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur zamu karanta a cikin suratu ali imran wa in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kaga lillazina taqaw lillazina taqaw ittaqaw sannan as-sabirina ina fata mun fahimta su ne masu haƙuri was-sadiqina masu gaskiya a magana masu gaskiya a aiki masu gaskiyar imani wal qanitin masu da'a ga Allah masu kankan da kai ga Allah al qanitina masu da'a masu kankan da kai al qunutu at-ta'a ina fata mun fahimta sannan alkunut yakan zo da ma'ana ta as-sukut barin yin magana shiru alkunut at-ta'a alkunut as-sukut kun tuna da karatun da muka yi na bara wacce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina ay sakitina kamar yadda hadisin bukhari da muslim ya tabbatar sahabi yace adda idan muna sallah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janibihi fi as-salah yace dan uwa ga mutun yana magana da dan uwan shi a sallah yana gefen shi an kabbarta sallah ana sallah liman ya gama fatiha ko ya wuce ko ya dan dago ruku'u sai ka dan waiga kaga dan uwanka kai wani ya kasuwa ne haka ci Allah alhamdulillah eh wani ya kaza ci Allah ce kai kai wani ka san abin da ya faru ko ai wani kaza kaza yace yukallimu ar-rajulu min sahibahu wa huwa ila janibihi fi as-salah yace sai aka saukar da wannan ayar hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina sahabin yace fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalami sai aka umarce mu da mu yi shiru mu daina magana a cikin sallah kaga fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami a cikin sallah kaga wa qumu lillahi qanitina ay sakitina fa umirna bisukuti ina fata mun fahimta as-sabirina was-sadiqina wal qanitina masu da'a ga Allah al-khadi'ina lah masu kankan da kai ga Allah wal munfiqina da waɗanda suke ɗibar dukiyarsu suna ciyarwa cikin abin da ya shafi ɗa'ar Allah da sada zumunci da abin da ya shafi wato asalin ciyarwa ciyar da bayin Allah da kuma taimakon mabukata al-munfiqina kun fahimta wal mustaghfirina bil ashar da waɗanda suke istighfari suke neman gafarar Allah a lokacin da ake kira da waqtus sahari shine lokacin sahur kafin a kira sallar asuba na biyu bayan an kira na farko ko kun fahimta daidai wannan lokaci shi ake kira da waqtus sahari ko kun fahimta da kyau jama'a wannan lokaci ne mai falala a musulunci lokaci ne mai tsada lokaci ne mai daraja kana da bukatu a gurin Allah tashi ka faɗa ma Allah a wannan lokacin ka tashi kai istighfari ka tashi ka roki Allah za mu zo mu ji jama'a hadisi ya tabbata a cikin sahihul imam al-bukhari da muslim daga sahabi jariru dan abdullahi al-bajali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yas'aluni fa ujiba la man yastaghfiruni fa aghfira la man yas'aluni fa u'tiya annabi yace Allah yana sauka ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kace shine waqtus sahari ko kun fahimta da kyau jama'a shine dai lokacin da wato asalin ka kammala wuturinka na ƙarshen dare to daidai wannan lokaci kafin a kira sallar asuba da minti biyar da minti goma minti sha biyar minti ashirin wannan lokaci shi ake kira da waqtus sahari aisha ta ce min kullin laili kad autar rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر والمستغفرين بالأسحار كوكم فهمت يا جماعة sannan an ruwaito hadisi daga Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ij'alu akhir salatikum bil layli witra in ka hada wancan hadisi وانتهى وتره إلى السحر وتره انتهى إلى السحر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كنن دب دكا غما وتري تونن لوكتن وقت السحر sai ka zauna kai ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu astaghfirullah wa atubu ilai wannan falala ne jama'a akwai wato lokaci ne mai tsadan gaske jama'a ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ce kano qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfiruna cikin dare kaɗan ne suke bacci qalilan min al-layli ma yahja'una kaɗan ne daga dare suke bacci wa bil ashari sannan a lokacin waqtus sahari dab da asuba ba'da tulu'i al-fajr al-awwal al-fajr al-kadhib وقبل الطلوع الفجر الثاني الفجر الصادق wannan lokaci shine waqtu sahari wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin nan na as-saharu suke istighfari ina fata mun fahimta wannan lokacin shine waqtu sahari kun fahimta jama'a la ce fa kaifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjaynahum bisahar kaji sai daidai lokacin Allah madaukakin sarki ya tseratar da su najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar ina fata mun fahimta to kaju siffofin waɗannan bayin Allah nagari waɗanda Allah madaukakin sarki zai tabbatar musu da aljanna ya ba su mata a aljanna ya yarda da su a gidan aljanna kaga su ne allazina taqaw allazina taqaw kaga taqawa imani sannan Allah madaukakin sarki yake cewa allazina yaquluna rabbana innana amanna ya kawo ayar gaba as-sabirina kaga as-sabru haƙuri tsoron Allah imani haƙuri as-sadiqina sannan sai gaskiya gaskiya gaskiya a cikin magana gaskiya a cikin aiki jama'a gaskiya ta yi karanci a cikin gaskiya yanzu da wuya ka samu musulmi ɗaya biyu uku hudu mutum ashirin ka tara su baka tarar ina jin in ce goma daga cikinsu makaryata ba ne da wuyan gaske kuma musulmi kai ba za ka yi gaskiya ba mai ke cikin ƙarya ne wai as-sadiqina masu gaskiya gaskiya a baka gaskiyar imani da takawa a zuci sannan gaskiyar aiki gaskiyar aiki gaskiyar imani gaskiyar jama'a hadisi ne bukhari ya ruwaita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا gaskiya tana samar ma mai ita ɗaukaka duniya da lahira ka kalli ka abu ɗan malik gaskiyarsu ta samar mashi da ɗaukaka ayoyi suka sauka game da shi a suratu tauba laqad taba Allahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uhu bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha wa dhalika huwa al-fawz al-mubin wa dhalika huwa al-fawz al-'azim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم هرزوا قرشي ككرنت حديث بخاري دا مسلم ككرنت ذاك جي daga ƙarshen hadisin Ka'abu ya ce, Wannan na nuni akan tun da gaskiya ta ce, da na bayyana Allah maɗaukakin sarki ya asalin tseratar da ni, ya saukar da ayoyi da ke tabbatar da imanina da ‘yan uwannan nawa guda uku, ya ce, To, na yi alkawari ba zan ƙara ƙarya ba ko da wasa har numfashina na ƙarshe da zan bar duniya. Ka karanta hadisin Ka'abu ɗan Malik, as-sadiqina masu gaskiya sun yi ƙaranci, malami ya ƙarya, ɗaliban ilimi su yi ƙarya, matar aure ta yi ƙarya, ‘yan kasuwa kuwa kan ba ma magana ake ba, su yi ƙarya, ƙaryar ma hadda rantsuwa, ma'aikatan gwamnati su yi ƙarya, jama'a shugabanni, waɗanda ake cewa iyayen ƙasa, ido na ganin ido su yi ƙarya jama'a. Asfadiki na masu gaskiya, shi yasa waɗancan ni'imomi ba za ka same su ba sai ka tabbata da waɗannan siffofi tsoron Allah ta kawa to sa'an nan sai haƙuri sannan gaskiya sannan ɗa'a ga Allah alkunut to sa'an nan sai ɗibar dukiya a riƙa ciyarwa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace za mu waiwai wannan ayar gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu insha Allahu ta'ala don mu tattauna wasu matsaloli waɗanda suke da alaƙa da haka mu ji daga cikin hadisai waɗanda suka zo daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da falalar waqatus sahari da kuma falalar waɗannan siffofi da muka fara bayanin su a yau ba don komi ba sai don mu tarbiyyanci junanmu mai wa junanmu wa'azi mu musulmi mu ɗabi'antu da su kuma mu tsaya a kansu Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace za mu saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته